Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ne saurare. Abul Futuhat Production ke gabatar maka da karatun fassarar littafin Ruhul Adab, littafin Maulanmu Sheikh Ibrahim Iyas, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna yake gabatarwa. Don neman ƙarin bayani, ana iya samun mu a shagonmu da ke W60, dutsen ma by Matazurot, tudun wada sinima Kaduna, ko kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili takwas sifili tara bakwai ɗaya biyar tara hudu tara biyu a yi sauraro lafiya.
Yin adab wanda malamin mu malam shi Mansur ke gudanarwa a wannan zanya yau sha tara ga watan Yuni miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan Jumada tsani hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah shi ba da ikon sauraro lafiya a nan akar muku Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد المقاتل لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ أنتم لنا بهذا المعدن فانفاده في وجهة فات لنا بالزهر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai da ya haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar su yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a ranar muna nan a cikin littafin nan mai albarka littafin maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya samu suna ruhul adab lima hawa min kalmi wa adab shi ya rubuta wannan littafin yana shekara ashirin da daya kamar yadda aka faɗi tun farko kuma shi ya yi shi domin nasiha ga ɗan uwa shi ya sa yake cewa nasihatun minni ila ikiyani kan tun fito da ni ƙasar tijari ya ce ma'ana shi yana da suna ga dukkan yan uwa musulmi ba su ba tun da an sami musulunci to a yi kokari kuma a sami imani daga imani kuma a tangiran isani daga nan kuma a yi ta tafiya har a kai wa Allah ila rabbikal muntaha shi ne shi ke cewa nasihatu min yunti ilayya al-masani'a wa yajji sabila al-arifina musari'a متاح طريق الشيخ من ابن آله ونمشي سواء مصحبا ومتابعا ومن يبدو إن التكفر إن همه وصلوا على المختار ورعى المجامع بشرط حضور القلب مقطوع نظرته أن الخلق يعطر كل نصيحة سامعة wasu rai nasiya ga wanda in yi ko kowansa gani ne wanda yake sauraron magana ta kuma yake neman tabarkin masana Allah da gaggawa to abin da zan gaya mara yi kokarin da rike tsarika shefi ya yi kuma in zai karbi da nukar ya karba daga ahalin bayarwa ba na abota kan zuciya ba domin ku mukaddamai ba daidai suka ba yi shi wani su kawan ba daidai suka ba wasu haban mai mutabi'a in za ka karɓi da nukar shi ka karba daga wani masu jin sunnar annabi wanda su yi annabi sai da kafa waɗannan za ka tunkara ba ma bai ta sai zuciya da faɗin abin duniya wannan yurdu yake kai ba wani abu ake cewa yurdu tsareka ba in ya sake yi ne ku fi istibari sun mahalli sannan in ta la ilaha illallah وصلي على المختار ان شاء الله صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق wani almajami a kurka kula da zuwa sallah cikin jami shirkin jami kan sannan yayin da za a yi rubu ko wajiba ko cikin jira da sharadin kurka tare zuciyar ta miƙa ta ga Allah مقطوع الغرب كويت جني أن الخلق وفي كويت جورا أن الخلق بهمتها وفي kiyaye tun nasiyar wannan nasiha sami'a tana masu ji to wannan nasiha ita ake kira abdullahi ta Allah in ya arzu da hatu yana cewa man dallaka ala dunya faqad khanaka wa man dallaka ala al-amal faqad at'abaka wa man dallaka ala Allah faqad nasahaka ita duk wanda ita yadda kai bisa duniya ita maka duniya ita ce gawar abin nema yake wannan ya ha'ince ka duk wanda ka je gaban ka domin neman wani abu na ilimi ko Allah ya koya ma san duniya yake wannan ya ha'ince ka wanda kuma ya shirya da kai bisa aiki ko aiki shi ne gawar abin nema yake wannan ya wahalar da kai yake wanda ya shirya da kai bisa Allah yake da kai ha an ta rabbuka wannan shi ya maka nasiha hakikatan wanda yake da kai waƙar da kai tunkar Allah yake to wannan shi ne nasiha na gaskiya to wannan nasiha ta ce ba in muka lura ta da kyau za mu tabba ita ita ce ainihin gayar nasiha bisa Allah shi ne rike istighfari salatu la ilaha illallah to amma wannan nasiha da ce ya da kullum uwa ke shi take gada sai wanda inaya ta azalta gabatu wanda duk wanda ya rike da wannan dalila ta sai ta ya na jalla anan to hakika ba abin da yake nema duniya da lawara ya samu matukar da sanya wa wuyan zanjar ayin kuma makarin Allah ba yasa dole mu sai ya ne ke cewa kullu man akhadha yurdana yu'adil al-amini ويدخل الجنة بغير حساب ولا إكراه هو ووالده وأزواجه وذريته المنفصلة عن الملحقة بشرط الاعتقاد وعدم نقص العهد وعهد نقص المهبة وعدم الأمن من مكان الله ويقول في ديار النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى إبليين ويكون من ويكون من الآمن من يأتي إلى دخوله الجنة وديانته ديان ذكر أمور جميع والنمة الجالية ranar alƙiyama za a tafi tare da amintattu yin su da aljanna babu misali babu ikali shi da mahaifinsa da matansa da mahaifiyarsa da ainihin ƴaƴansa ba su ɗaya ban da jikoki da sharaɗin iƙiƙaɗe salimi babu inkari bai inkarin martaba sai ki zarga bai inkarin maganganunsa bai inkarin maganganun kalibobi da ahwal na sauran wato mukaddamai da ke wannan ɗari gaba. Da sannan sai ku gane ko a da sharaɗin bai warware alƙawari na soyayya ba sannan bai dole yin duba har mutuwa. Sannan duk wanda ya fi ganin da muka samu in ce ku gane ƙarfin la'anu yake ce Allah ta yarka ta lalu ta ce ranar alƙiyama cikin makwabtakar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. matuƙar bai sa wa kansa rigar aminci ba sannan yin zafin aljannan nan da ake kiranta injiyi da yadda annabi Musa a injiyi da na gaya ta laha wa la mutlaba sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan maganganu da malam mutum ya rubuta Allah yayi wanda duk managarci salihu mutumin Allah ya tabbata sai tijan adami ne maganarsa magana ce karɓaɓɓiya domin ba da son zuciya tare da shi kuma ya taso kan addini ya jiri a kan addini ya yi cikin addini da wannan shi ya ganye manya-manyan ƙirgan ɗariƙa suka fi ya tattar cikin ɗariƙar domin shugabannin ɗariƙa su gane na farko asalin su suna kan wata ɗariƙa ne kafin su karɓi wannan ɗariƙa wato cikin jami'a kamar sai zai gara yin rayuwa zuwa biyan la'ani sai zai gara yin rayuwa zuwa ɗariƙa shafaliya ne asalin sa ya haɗe sai biya nuna harin ya karɓi wannan dalila ta tijjaniya har kamin ya ba su sai da zama ƙungi a cikin dalila har sai da ya tijjani a tudu ina cewa fawar kabin azmala ta kalifinin ra'asi واسحب أتى الهدي واجب إلى غادي وكلام كان شبابا طول جيرتها وحي حيا بهم قد كان إيلافي واقرب سلام على تلك المعاور من جيران تلفظ ناس إلى ناس وقل لهم ذلك المدنى وهجة العباد آل العهد في ود بكم رأسي لا يسر الهدن إلا في وجوهكم وليس الهدن في ود من أفلاكي har inda ke cewa za ta lazina da malam ya yi da karin min al'abawa walam rabbi qiyasi dawsul barawa abu al-abbas ahmad man ma'ana wa azana an yi jira bi qirqasi ruhu al-judi wa irbu al-kayl markazu yumti wa sirru al-sari ila an-nas رمز الوجود وسر الحقيقة الفمه مكانونه كونه المقابل الراسي حقيقة الكون معنى السر مجمعه حمد الاله بلا نقص ولا بعث أعنت جانية هذا العارفين ومن بصادق الفضل من إرفانه تعفي ومن محبته ديني وحلته أقلي يروه يد الله في أهدافي ومسمعي ومعادي وانبساطي يدي ومقلتي ولساني بين سلاتي abin da ya sa ya ga abin da ya gani ne ya karɓi ɗari ƙarfi sai ke ke biyar ne wannan ƙasirin duk wanda ya haddace ba zai mutu da ya zan makasiri shi fa ce na sada da za su ma aiki ya ɗaga ta sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda da ya zo karɓar ɗari da bayan ya karɓi ɗari da aure sai da Allah razu a tuni sai da Allah razu ya ce da shi wata rana sai yanka zai wa fati in ya yi wa fati kai ne shi islam sai da lokacin sai yin zane yace amma idan za a nada ta karka je sai ka je fa ta ya su sai yi ba yace yanzu kai kana da sai yace kwarai da gaske sai da yana maki yanda ga sai bi Allah ya yi ga to suna yana da magana da shi to ikon Allah ko lokacin da ya tare za a nada shi da yazo sai da yana da wata bayya ana karanta lalla tana yi a ƙorar gida yana zuwa ta ce alima ta ce ibrahim rayyayi tun tsazi nake jiran ka anan sai gidan ya ce za ka zo in ka zo in shigar da kai tun daga na hankalin zai tashi da ya shiga shugaban na ne yana zaune a kan kujerar sai yana riƙe da kalbi ne sallama ba amsa ba sun sai bayan an jima sai tijani na wani sai ce ina maka ta'aziyya daga ta'aziyya daga tana'izar cikin kalbi bayan barewar su gida ya yi wa fati sai da daga wurin nake yanzu kai ne shekul islami yanzu kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne shi yasa da ya tashi ke hadin waɗannan kalmomi ruhul wujud wa qurbul kawn markabuhu min yudhibu sirru bisari ila an-nas to wannan asali da ɗariƙar shazaliya yake kuma har wani bayan Allah na gari ya ta wallahi da ce su gani ya zagi annabi a cikin jawara ya ce da zai fara da kamil asali da ce zagi ne da ibrahim rayya shi bai karɓi da nikati yariya dan shi wannan kundi ilimin shari'a ya kai inda ya kai a ciki amma ya zo shi da kuma har yake zuwa masa irin wannan kalmomi in mutum na son gane wa ibrahim rayya ya ɗauko shigar tilmihin zakiya shi da kafin malikiya zai ga tarihi zai ga ainihin shi wannan ibrahim rayuwa yana daga cikin ainihin kirazan magabatan suwa gabanin malaman mazabar malikiya amma kuma yana da rikin su yayi to sannan akwai sai dai muhammad bin ahmad al kalkoki shi ma irin waɗannan maganganun da zai tsani yana ɗariƙar nasariya ya bari ya fito ya dawo ɗariƙar tijaniya bai mutu da sai da ya zama daga cikin masu ganin annabi ya kallatan ba a bacci ba sannan bayan shi akwai sai Muhammad bin Ahmad Shahir bin Sanusi shi wannan shi ma asalin sai na ɗariƙar Nasiriya yana so karɓi tijaniya amma yana bin tsoron sai Ahmad bin Nasiru Jirgi sai da lokacin da ya karɓi ɗariƙar an ce da shi ya karɓa kaza kaza an masa an gane zargin ɗariƙar da ya zo da nan sai tijani ya karɓa ce ina son ɗariƙar ta amma kuma an ce ita ba a haɗawa da wata ɗariƙa sai tijani ta ƙarar da gaske wasu to yanzu ni ina ɗariƙar Najeriya kuma yanzu akwai alƙawari cewa ba a sa sai da wani ce bari in gaya maka ko shehin ɗariƙar kwata-kwata kan kaf sai da Ahmad bin Nasir Gulbi ya haɗu da ni sai ya bar ɗariƙar ta shi wallahi sai ya gini saboda haka kai haƙuri ka karɓa ka ga yadda za a yi shi kenan dai ya bari ya karɓa gaban sa na faɗiya da ido kanta bacci sai ya riya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zaune da maulan mu zai gano a hannun damin annabi sallallahu alaihi wasallam da sai bi ahmad bin nasir turki yana zaune a hannun annabi kun daga nesa da sai da shi wannan zai bi muhammadu sanusi ya taho shi zai bi ahmad bin nasir turki ke faɗa sai mun ga mata ɗariƙar mu in ɗan shiga za a ta kai kaza kaza kai kaza ta kai kai kaza kai kai kaza sai ta yana ta kallon zai biya ne sai zai biya ne kare shi sai zai biya ne na gaban annabi yana jin kunya sai sun ko da kai biya magana to da magana ta yawa sai annabi ya wayo ya kalli sai bi ahmad bin nasir bin ya faɗa ce ce ila ikan da mun hadan la sai ya dawo mutane to yana ga masa sai ya farka yana farka da ya farka sai ya rufe shi yana zuwa sai ya ji da kai da maganar mu ba sai da ku gani a bacci ka ba kai da maganar mu ba sai da ku gani a bacci to wannan dalilin haka take in ka gana a zaɓi ita ba a san ta bane sai da ka in an yi gaskiya duk abin da magabatan da suka samu za a samu sai da ka a daji a riƙe ta hannu biyu a cije da haƙori a take da ƙara ko ruwa ko zafi ko iska kan ya sa mutum igirgi ba a cikin ta a yi ta tafiya to sai da ka wannan shi wannan zai bi Muhammadu Sani shi ɗin domin ya ba shi ba sai da fashin idan yana karatu sai sayi Bukhari ana cikin karatu sai a ga fajiya juna wata rana aka tambaye shi aka ce aka rokar da mai ke ba ya ce wallahi ba wani abu ne illa yin shugaban halittu idan ana cikin karatun nan yana ga Allah jira sun mutu ne to idan na ga su kwarjin da yake ɗauke da shi ba na iya ƙara komai shi zai yi kai na sai ga na iya samu ruwa ba na gani to wannan ba duka almajiran shi ya ne yawwa to sannan akwai sai da shayi wa zani radiyallahu ta'ala anhu shi asali yana wata tarika shi ana kiran tarika wa zaniya shi ma ya bacce saboda falalan nan ta tarika tijaniya ya karbi wannan tarika tayi ta tijaniya shi ne wanda shi tijani na addu'a da istiqama yake Allah tabaraka ta'ala yake Allah ya kabali alayka bi hamdi yardahu bi mutu da wasu da yake duk abin da yake da duniyar lahira sannan sai sai bidanin ma shi ne cikin ɗariƙar kuntiya ta sai bi na tsarin kunti shi ma haka ya intiƙali daga wannan ɗariƙa ta kuntiya ya dawo cikin ɗariƙa ta tijaniya shi ma sai da ya zama daga cikin masu ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan waɗannan baki ɗaya su babu wanda ya karɓi ɗariƙa cikin su wanda bai shaƙi ƙamshin kudbaniya kamar yadda duniya saboda gaskar gaskar يفاتيش نصيحة من لا إكرام تلتم تكون طريقة التجاري هو الدليل فيها بل أظن طريقة الحرش يفاتيش كابل أن يأتي لا يعرفكم حتى يهد لأكل ما يهد من نفسه دنيا من يسمع الخير وأن فكل يتبعي تبعي إن يسمع سمع من الخير فهو لك الدنيا بيسك الشيء دنيا بعد أظن بإدني تدين من تبعي خيرا إن يسمع الشيء في شيء فريق ما تغير الجوان والصفة بس النسل والقرآن ومن طريقة بيت الجميع باين ما يكون فيها طريقة في متخللة الشمس أقول خللانا ألا الدروع سنان كما أن كبه رساك جن جميع وتدخل من جل صلى الله عليه وسلم بقوة القرآن باين طريقة بشي تكون هيش يا إيوان مثلا ومن طريقة بشي سنة كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ainihin hannun annabta ne ba ya gina ɗabi'a ya sa shi wannan shi gudu da yin rayuwa a cikin wata da ke shi gani iya cewa wa ma zunun ka bi yurdin da zai yuzma yadama yadin ne shi hannu ma guda fati wa ma ta zunun zunun hajji misali ko amin yana wani yuran mu'armati me kake zato da yin inda hannun annabta ne igina shi kana ganin za a gina shi babu foundation mun ce sai da haka ainihin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gina ai da mun taba yiwa a ce maka an gina shi da akan Qur'ani da Sunna ba shi yasa shi ne shi to wannan dalila tana kan Sunna ne da Al-Qur'ani shi wannan dalilin ma suna cewa la ta ga an yarda ka gaira ma yarda shi ta ga sunnati kar ka yarda ka sanya yurdin ka zama da abin da idan gare daga Qur'ani da Sunna ba da kullum ulama in ujabai لا تكون السنة لمي أجيبين لأنك هنا إذن تجمع بين الذكر والتلاوة domin in ka yadda ka kafa yadda ka daga cikin Qur'ani da Sunna to za ka zama daga cikin wanda ta haɗo martabar zikiri da tilawar Qur'ani ga shi zikiri da ke san Qur'ani yake karantawa sai da Qur'ani ya ce ai ai istighfar a Qur'ani ya ce ai salati a Qur'ani ya ce ai la ilaha illallah a Qur'ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ne yake sai da in mutum yana karanta wannan wurin to Qur'ani yake karantawa sai da gaba ɗaya aikin daga cikin alƙur'ani شيء كثير فما ترك الكتاب والسنة مرتبة يدل على الإنسان من خير الدنيا والآخرة إلا وقد ذكرها إلا وقد ذكرها فما بعد عن الفقراء يرجم من غير يوم في السنة فقد أفعل أبا مع الله ورسوله فكشي القرآن والسنة بسبر يتمرتبة دون في إكلمين الدنيا والآخرة فأتي القرآن والسنة في أمتها للمرتبة duk wanda isan ya wuce sa daga cikin suwaye ba daga alkur'ani da sunna ba hakika ya yi mummunan ladabi tsakaninsa da Allah kuma ya yi mummunan ladabi tsakaninsa da ma'aikin Allah kuma za a tone shi sannan su ban da kai suna cewa asalin kusan yin lazu na fi kitabi wa sunnata asalin kusancin ma lazu ta qur'ani ne da sunnar annabi wa tarkul ahwa'i wa tarkul ahwa'i wal bid'u ta'zimu hurmati mashayikh وإقامة المعاذير للخلق والمجاهد عن الأوراد وترك الرخص والتعويلات وما ضل أحد عن هذا الطريق إلا حتى عن مقام الرجال فتش أصل تسوه لازمت القرآن والسنة duk abin da Allah ya ce kar a yi wanda yake kan dalila kada yi duk abin da Allah ya ce a yi ya dace ya yi da abin da ake Allah ya hana to a tabbata kai kai ne farkon wanda zai zani da abin da ake annabi ya hana a tabbata kai ne farkon wanda za ka fara bai shi yasa ake so ɗan jarida duk abin da za a ce a yi na bid'a to a samu ya zama ƙazo ne in an tuni wanda ya faɗa ce a ina bid'a take ne ta kama kame kar ya kawo guda ɗaya in mutum yana ɗabi'a kar ya ji a faɗi wata magana a kama shi da abin abin da ake so in kana ɗabi'a aka biyo ta magana to a jita daga bakin nasiyanka kuma in an ce su babu kar ka taɓa yadda a ce yau ga ka an kama ka gashi ga ga dalili ka bari ni kai a ta kawai da ta a ta kyaga kwakwalwa ko ya yi faɗa abin da yake so to haka ake so amma da shi su gane zama duk abin da za a faɗi ba za ka kalli ba da zai yi a ce ga ta ga laifin ba sai dai laifin in ta zuwa da barin matsiya ai dan bid'a ne ai kaza ne ai mushriki ne ai kaza ne ina ka fi tubbani ina mu sai kanku da'imin ma ka fi mu faɗin la ilaha illallah to abin da ake so kenan kar ka yadda ka faɗa sunnar Allah ko yaya ana so a ganka akan hanya daidai kar ka cuci makwabtanka ka zama da su lafiya kar ka zage su ko ba ka kai wasiƙarka wannan shi ne abin da ake nema domin ɗaukar akan haka ta kafu da barin san zuciya da barin bid'a da girmama alfarmar shehullai kar ka yarda a same da kana sukar wani shehu daga cikin shehullan ɗabi'a sannan ka rika tsodawa halittar Allah da uzuri duk abin da halitta suka yaɗo na zagi ko na suka to kai musu uzuri domin halin da ke cikin inda ke zagi da abin da za su yanayin shi za ka kalla duk sanda ka bi zagi ka ce daga ina ne da an fada to sai kai ilimi dan da ka kalli wurin dole ne a yi zagi saboda yanayin wurin bai samu abin da zai hana shi zagi da ya samu da ya nasu to babu abin da zai matsar da zuciyarsa game da zagi saboda ka zagin nan shi ne wurin shi saboda ka kadar shi ne na shi wurin kai ma kai na ka wurin kowa ya nasu kuma kowa mara zai yi zama wanda wurin zai zama zagi to madadin na zagi ne yau wanda madadinsa in zama la ilaha illallah to shi ma madadinsa daga Allah ne to haka yake to zai raka ake so mutum ya samu istiqama ya tsaya daidai da daya zai hudu sannan ko mutum idan wani yana karanta wurin kar ya taɓa dunawa kar a taɓa neman ka a zariya ba a ganka ba daiman kana kula da zuwa kana kula da mutanen juma'a kamar yadda ya rabu kuma sallah kana kula da ita cikin sannan barin haihayewa sauki da tarihi za a yi masu tsoron sauki ne kan yadda abin da annabi ya karfafa ka yi kai karka da sauki ka bi abin da yake wato wato madaukaci suka ce to babu wani ɗaya da kai su daga waɗannan abubuwa da muka gana fatu su ya sauka daga ainihin makamin mazajen Allah duk wanda ya da ɗaya daga nan to da mu samu komai daga wurin Allah shi yasa shi ya ce la alqul illa ma rasabahu li tawrihi ba na karanta wani abu daga cikin hikimomi sai abin da annabi ya taba ni ya ce da ni in karanta su kadai nake karanta to waɗannan abubuwa su ne ainihin ma'anan istifa dukkan na kuma alfurqani wanda ne da mun ya san lalle to niƙar an kaba ta ne akan ainihin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alqur'ani to sannan ce wala hu la hu huddanki bi zai ma ne ruhu fi tahqiqi سورة عليكم بالاستغفار صلوا همه فذلك سر الخفي غير مملئ ولا تبتغوا من ذكرها نور آذر ولا آذر يفعل مالك منطق ومهما بدا سوء سواه فعدهم فلا شيء إلا الحق في أي مرجع ina muku wasiya ku rike istighfari ku rike salati ku rike la ilaha illallah wannan shine asirin khatimul anbiya ba wanda zai hana ku wannan yake kar ku nemi duniya da faɗin la ilaha illallah kar kuma ku nemi lahira duka ku ɗauki duniyar ku ɗauki lahira ku yi da Allah ku zaɓi Allah kawai domin in mutum zaɓi lahira to sallah na yin ta ne don aljanna azumi zai yi ne don aljanna azumi zakka hajji sada zumunci sadaka duk zai yi don wannan zai ki san zuwa zai ki zina zai ki fata zai ki fata saboda tsoron wuta shi ko sai ki gani wato almajirin da ki shan giya saboda tsoron Allah almajirin da ki ki ki kuma saboda tsoron Allah almajirin da ki fata saboda tsoron Allah almajirin da ki fata da ki fata saboda tsoron Allah da ki gulmin ki annabi saboda tsoron Allah ba dan tsoron jahannama saboda karfin zatin Allah ya fitar jinin jahannama ga su sannan san Allah kuma ya ji aljanna daɗi Allah ya soka ka zama daga tsoro biyar lawa an yi warabu an yi ya fi aljanna da biyar ku sai da ka ka zaɓi soyayyar Allah biyu da san aljanna ka zaɓi tsoron Allah biyu da tsoron wuta to shi ne za ka zama abdullahi hakikatan wannan shi ne abin nuna to waɗannan abubuwa da shi yake hanyar jin la'ani shi ya jin la'ani da kansa yana cewa وما تموت من الخافية التي في الورد فهي واقعة لا محالة وإياكم والتغريد في الورد ولو مرة بالشهر yake da an da ga an ce za a bayar in mutum da ita ga tijaniya in na kafiya to shi ke nan ta abin nan ta zai abku babu makawa sai da ka shedin ka da yin sakaki a cikin karanta wurdi ko da ku a shekara kar ka kuskura a ce shekara a shekara guda ta yi hafi wani ba ko ta kar ka yarda da wannan sai dai izini ka karwa wanda ba wanda za a yi da shi amma matuƙar ana zaune lafiya ba wani iri to kar ka yadda a ce an yi sami shi a shekara ta yi fashin nabila da biya sannan zai biya ya cewa lau abin da na zuwa zuwa zuwa na hajji da a kai tuwa wa lau hajjan da kun san abin da ke cikin wazuwa na galalan Allah da kun zo bayi ya koda da rayuwa ko da ba ku yana ko kuna jin fiti ne sai da mai annan yana zuwa shi su yanin yin ne sahabban ne suna tare da annabi mala'iku suna tare da annabi أكابر الأولياء براويح أقدار الأفراد الشامعين الأمة أمن جسنا فرده yanzu za ka shi ya sa kullum muke hadi dan uwa idan bakin ciki yi maka yawa makiya suka yi maka yawa halaye suka jigiro maka kar ka fasa zuwa wurin wani saboda kullum ka yi annabi ya ganka aminci ne duk wanda zai ci sosai ke da inda annabi ya ganka kan da su wani ki ba shi wajiba da karamin da layin bai to sai ka ga mafiya din tafiye ka san inda ka zata yi amma matuƙar za ka kawar da izininka ka yi ta ƙoƙarin zuwa yin nan gida kullum annabi yana ganin ka kullum yana ganin ka kullum yana ganin ka to fa ya fa san ka da zaman ka ba to shi ke nan ba aminci ya samu ba kuma wani baƙin kuɗi kuma da zuwa ne sai za ka yanzu mu jaji mu kula mu san yin wajiban nan to yau kuma karatun ne shi ne yake cewa تنفسي أخذ الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تقليه شيء فلسة تربه بك زمن لا تربيت ذا في أخذ الطريق أكون كربت الطريق التنزانية إلا سيدي إذا إذا كنت تاكسا في تقليه كما من جاره تلك دواما أقوله في كابنا وفي كان عيسي بحديث إنه الجسد مزجة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وجه القلب النبي في سندي سوى أكيد كل شيء أخوك كوكا idan wannan ƙofar ta gyaru to jiki ya gyaru dukkansa idan wannan ƙofar ta ɗaci to jiki ma ya ɗaci dukkansa yace ku sani wannan ɗaukar ita ce zuciya shi ne shi yake cewa kar ka ɗauka don ka kare da miƙa shi ke nan wato za ka rabauta da dukkan abin da aka faɗa yace a'a sai dai idan ka kasance ka zama mustaqimi duk abin da Allah ya ce a yi kana yi abin da Allah ya ce a bari ka bari abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi kana yi abin da ya ce a bari ka bari kana neman yardar Allah ko ta hanyar kufin halitta kana tsoron kufin Allah ko ba ta hanyar yardar halitta duk abin da Allah ya gudu shi za ka yi ko da ran halitta zai ɗaci duk abin da Allah ya ce ko ba za ka yi ba ko da halitta ina son abin kuma za su yarda to wannan yana da ya shi ne ma'anar tasmiru ko ka ya kaddasa halitta ko da mutum aminin ka ne sabitin ka ne ko da idan ka ne mashi Allah ya ce a wahar shi ko baya san abin face na su kawai da Allah kawai wannan yana da ya kuma shi yake daga a zama an rabu da su an yadda da wannan sai an bi umarnin Allah an saɓa wa umarnin halitta sai an zaɓi wato soyayyar Allah an watsar da soyayyar halitta to wannan shi ne abin da zai faɗa ba wani sai su ayi ne na kan da mutane ne sai ya wani shiryanin nan ko kudi ne ko ko shiryanin nan ta tsari ne ko garafi ne ko farji ne ko kuditi ne shi ko kaza ne ba wannan nan a mun ji kudi ne sai ya kace sai ya kace ai mai falfata mun ya kuma kana abu umma fata mun ya kuma ba ana za ai da sadauki bane a ce kai saurayi ne wanda zai yi ai da ba na kaza a kamar kana ta zuru da aida da na jari ne in ya zari ta ko biyu ya kashe mutum dubu kan ya nuna ita a wannan aiki ne kana ta wani amma mata sun ɗauko ta a rasa mai suya to wannan shi ne jari ba wannan zai zai ne bambami su an iyayen ka kaza iyayen ka kaza ba sai da ka ba zai ya wani kashe shi wannan ka kaza a kai ka zama kaza har mutane su rika mamakin sirrin ka zuwa ga Allah da istiqama ake kai wannan mun ya ga ai Allah zai yana nuna cewa da shi ne Allah akan ka zo ka san cewa an yi almajirin kiyama ne kiyama ne ka zo kuma ka aikata banna ka ja musu zaki wannan haramun ne kamata ka aikata alkhairin da duk wanda ya zo ka zo sha'awar magabatan ka to shi yasa shi sai ya ce awwal tariqi الخروج عن النفس والطلب والدين والحظ فإن الفلاح والنجاة والصلاة والعداء والأرباح لا تصير إلا لمن ترك الحظ وقابل الأعداء والشر بالاهتمام والخير هو صاحبه والخطير لا يكون له يد ولا لسان ولا كلام ولا صلب ولا شعر ولا ذئب رديء ولا يفرغ اما به صالح ولا ترده الجنود والمكاره ولا يكون له جهوات في الطريق حتى يغير من نفسه وعمله وكل ما يخطر بباله بوجوه ربه. سكتي كيف سيء ba wai hayaniya zamanin nan dalika ta zo wani nan al'amari kamar siyasa kamar siyasa dalika yanzu kana da kuɗi ne za ka faɗi ka a bita sai kana da kuɗi ne za a ce ai kai muƙaddami ne sai kana da kuɗi ne za a ce ai kai kaza ne ko ko sai a ka zama ɗan wani sai idan ka ya zama babba ko idan ka ya zama wani mai garba ko ne da kuɗi shi ne za ka iya yin motsi a gari ba a ci amma matuƙar ba haka bane to kuma ba haka ba to shi yasa sai an yi zama kamar kuma siyasa kuma alhali ma'abota abin ma'abota tsoron Allah to amma kuma ana so a juyar da lamarin su zama wasa to shi ba zai kace to ai ita da nika farkon ta ma ta kame daga nan ta kame daga umarnin nan sai mutum ya bar nafsu ɗari da su za su kai sai ka saba wa nafsinka kuma kowa ya san nafsu innan nafsal ammarati bismi to sai an saba maka da ake cika mutum ya zama dan dariya na gaske sannan sai mutum ya guje halaka halakar da mutane ko kuma da Allah zai halakar da shi shi kanshi sannan sai ya fita da bakin shi sai ya fita da kwaɗayin abin duniya domin cewa wato da tsira da lafiyar zuciya da shirya da riba ba ya ingantuwa sai da wanda ya bar kwaɗayin abin duniya ya fuskanci cutar halitta ta ko ya yarda ya zama dola ko kuma ya zama ƙasa kowa ya taka shi a gidan da kowace irin ƙazanta in Allah ya ga in ya hakuri wani tsoro mai kyau zai fita kowa zai sha itaciya mai kyau za ta fito a zauna a karkashi a cikin ya kuma a tsinci mangoro a sha alhali an tattake shi an tattake shi an zuba kazanta a kan shi yasa ba wanda zai zama wani abu a cikin ɗari ba shi ya yarda da kowane irin kaskanci kowane irin wulakanci wannan shi ne da nan da za su tafi riba da rabo da tsira da nagarta da shari'a baya inganta sai da wanda idan kwaɗayin abu ne duniya ya fuskanci cutar halitta ya ɗauki dukkan kalmomi na wulaƙanci da za a faɗi a kansa ya riƙe maulan shi ya yi wajen la'an ya yi shi shi ya ce duk abin da ake zuwa ma wani ɗan ta'adda a kan ƙasa an taɓa gaya ne yace a matsayin da ake yin da ake kai na yi ciki ba saboda an san namiji ba yi da an san namiji na yi kuma da an shi na yi abin da shi ke ne a matsayin da ake na yi na ciki da an san cewa in an ce namiji ya yi ciki za a yi da wallahi da an shi na yi ciki shi ne kuma nan kai ba ga ne sai da haka shi zan kace to dari karba ka idan ka sai an yarda da wannan an karba sannan kuma ya zama wani tsari shi ne ciyarwa daga Allah da zai juyar da kai ya fuskantar da fuskarka da barin Allah ba sannan ta kubba ko kuma masu ko makamai kowane iri ba su isa a zare su a cikin yin ka duba kamar Allah ba ba wannan makaman sannan namiji zai zama wato mai kaya sun ke kun tsarika sai ya guje wa nafsinsa ya daina ganin ayyukansa ya guje kowa ya guje komai ya tsarin Allah sannan ne zai zama yana mai kaya cikin tekun tsarika in ba haka zato da zai samu komai ba sai da musallama wa Allah tabaraka wa ta'ala lamarin da mu shiga cikin tsarika baki daya mu bi dukkan umarnin da shi ya rubuta Allah ya gaya mana to wannan shi na nan فلست في أخذ الطريق تربوي إلا إذا كنت دواما تتلو sai ka zama a kodayaushe kana neman yaran zuciyarka ba ka neman komai sai Allah da za ka taɓa cin wani abu wato da za ka taɓa cin wani abu domin ka karɓi wani sako ka sa aljihu ba ko bar ka gida gida kar ka kuskura ka zama da cikin wanda za su samu kuɗi a ba su kuɗi domin su gina zawi ya ce su yan su je su gina gidajen kar ka taɓa yarda da wannan har abada idan mutum yake yin zuciyarsa ta tsaya Allah kai kuma bukatarsa tutar ɗariƙar su zama su sama to wanda ke bukatar su rushe ɗariƙar su gina gidajen da su ne farkon mutuwansu saboda ka wannan shi ne babban abin da duk sauran da ake so ta fi shi a zuciya mai kishin ɗariƙar ba wai ya tsaya na ɓata lokaci da jayayya da mutane a yi kokari ya ji umarnin da shi ya nace duk abin da shi ya ce a bari a bari ya bari duk abin da shi a yi ne sannan ya kokari ya karatu ya san mene ne da nidar sai ne taimake su to wannan shi ne babban abin da zai damu abin da muke nema sannan sai ya ce a bayan ka zo ne kika wato wato mai gyaran domin gyaran zuciya kana tsaftace zuciyarka to sannan yace mukallilan shuruɗahul muqarrara muqabilan adabahul mu'tabara bayan na ga maka cewa baka zan zaka rabauta da dalilan nan ba sai ka zama mai neman gyaran zuciya ba ka zagin kowa ba ka ɓata kowa ba ka kallon aibin kowa ba ka gulman kowa ba ka aibanta kowa ba ka cutar iyalinka ba ka cutar ɗayanka ba ka cutar iyayenka ba ka cutar makwabtanka ba ka cutar abokanka ka zama lafiyayye to wannan shi ne kai ne ɗan dalila amma a ce yau kai ne cuci wancan zagi wancan aibanta wancan ƙaza wancan bala'i ƙaza wancan sharri to kai tafiya ne kai da yan dalila ba ta san dalila ba to shi ba zai yi to bayan nan kuma mukan yi kamar ne suka shuruɗar sharuɗan dalila al-muqarrara ababen tabbatarwa a cikin littafin dalila ɗin muqarraran ka zama ne kokawa ne kokarin kokowa da azaba ne na dubban dalila ɗin saboda na dubban dalila sai an kokowa da zuciya za a iya yin wannan na dubba matuƙar mutum bai kokowa da zuciyarsa ba to ba zai zama ne ladabi a cikin dalila ba al-mu'tabar ababen kulawa wato dai shi yana da za ka samu irin wannan ƙarfi na zuciya ba kamar yadda ita ba ta ba za ka samu wannan lafiya ba a cikin wannan zuciya ta ka nasiha ce ka zama kana bin sharuɗan dalila waɗanda aka rattaba su waɗanda suke farkon su sharadi na farko kasancewa shehin da zai bada dalilin ya zama yana da izini sahihi muttasili zuwa ga annabi Muhammad shi ya karɓa wurin wani wani ya karɓa wurin wani wani ya karɓa wurin shi Ibrahim shi Ibrahim ya karɓa wurin shi suka rabi shi suka rabi ya karɓa wurin shi bi Ahmad al-Abdalawi Abdalawi ya karɓa wurin Ibn Tamafi Ibn Tamafi ya karɓa wurin Hafiz al-Ayyubi Shehu Jami ya karɓa wurin Sayyidu Yusuf Sayyidu Yusuf ya karɓa wurin Allah ran da yake fa'ala ila abdihi ma auha to sai ka zama haka sannan wani shi sharadi na farko sannan sharadi na biyu ne karɓar ɗarinka ya zama babu wani na ƙadiriya ko shazaliya ko nasabandiya ko khamiyatiya ko shattariya ko duniya ko turudiya ko wata ɗarinka daga cikin ɗariko ɗari uku da talatin da uku babu wata ɗarinka a hannunka sannan ne wato zai zama ɗan da matuƙar yana da wata ɗarinka a hannunka to ba batun jani ba ya wadata da dariƙarsa dama ai sai idan ya ga maka dukkan dariƙu suna tada masu shi zuwa ga Allah ba dai da shi kasa amma in ya ka ce dariƙa su zama yake so to la budda sai ka fita ka ga dariƙa su zama yanzu Tijani shi ne shugaban wani ba ke dai shi ne kanto kuma an sani duk wanda ya zama babba yana da kifin da zai fi alfaru ya sai ka sai ka sallama masa baki ɗaya ka sallan ya zai yi ta da Allah to wannan shi ma sirri ya zama ba ka da wuri ko kuma kana da wurin amma ka fita sannan sai Allah tsana maka da ni ta Muhammadiyya at-Tijaniyya al-Islamiyya al-Hanifiyya sai sirri na uku ya zama ba ka ziyarar wani yabi rayayye ko matacce sai an ba da sahabbai sai kuma tijanawa amma da sharadi dukkan waliyan Allah ka girmama su kuma dukkan ɗauke ka yi daɗa riko ne ba ko ɗaya annabi Muhammad ya gashi wannan ba ka inkari amma ta wadata da shi biyan da sannan sharadi na wuri ka zama kana kiyaye abu ba salloli biyar kuma cikin jam'i cikin jama'a ya zama ka karɓi riga ba ka wasa da sallah sallar asbahi azhar ila asar magariya isha'i duka kana kula da su kuma kana kokarin kula da su cikin jami'i ba ka yi lakan ta sallar da in ba haka ba kai ba da tijani ba shi yasa haramun ne ma a ce wani baya yin sallah ko baya yin kaza ko ya yi lakan ta sallah ko ya ce abin sallah sannan a ce wani ɗan dalila wanda wannan ba ɗan dalila ba sai dai idan kuma ɗan dalila ne amma kaji ake mai amma ɗan dalila kan yin dalilan nan ba ɗayan biyu ko dai ba ɗan ɗarika ba ko kuma ɗan ɗarika ne maƙiyarsa suke ƙaga masa wannan kalmar sai da ka babu ɗan ɗarika da zai fi sallah ballantana ya hana a yi to sharafi na biyar shi ne bayyana kan shi su zama babu yanki ya hanta kuma da kan shi su zama wani yanki ne na musamman wanda ke matsalar da mutum zuwa fada Allah ke kisa sannan wato abu na shida barin amincewa makarin Allah ta baraka ta'ala domin ko Allah ce a fa'almi makarin layi fala ya amuru makarin layi in man kaina khasirun duk wanda ya karɓi hukunci ya ya kare da an ce ai zai shiga aljanna idan zai shiga aljanna ya rasa yar aljanna ma kai fa hidin min bi ɗan aljanna ya ɗan fa sun jihu ɗan aljanna kaza kaza kaza ya ce ai shi ke nan da in sarka ko in yi kaza in yi ba ma ta wanda nake so a wurin billahi in ya kuskure wannan da zai mutu cikin ɗan ƙi tijaniya kai ba zai ma mutu da tiya ga bishin tiya shi ne abin da ake tsoro duk mutumin da kaje yana saɗa da ɗabi'a duk ɗin da aka yana saɗawa to a wutar da kowa a wutar da zuciya ta ma ta gaji shi ai ba zai kuma sai ya gaji shi ba to sai da ka abin a fili to kuma abin ya fara na hasu sai da ka a bar amince wa makarin Allah kar mu ce ku kai sai zai miƙa kafa yi lalata ya ce kaza kaza kaza ai yarki za su ji aljanna kaza kaza to sannan kuma abu na bakwai kada ya kuskura a je wani zagi ko kiyayya ko gaba ta bugo daga bakin sa ko daga zuciyarsa cikin janibin zuciya a je ka yau kana zagin shekiyan ko wani almajirin shekiyan yanda ka san ba za ka zagi shekiyan ba to kar ka kuskura ka zagi almajirin shekiyan domin da shekiyan ce man sabbana ولم يكن ما تكابرا فويل لمن قصد ذنبي وإثرتي to wannan sai mutum yana da nigar ko ba da nigar ko wannan to abin da shi dan ne wani ɗin ya faru da shi yasa idan ka wani ya wajiyar ɗan dalila ko da cikin da nigar ke kari da sunansa ka ajiye in Allah da ka sa idoran da zai za ka zaɓi da zai je ba shi ne abin da ake tsoro yan uwan kiyaye alkama almajiran shekiya ba mamaki wanda kake zagi ya ji ka alaƙa da shekiya ne ko ba ka sani ba sai da kai shi yasa shi Ibrahim ce ko kai mukaddami ne kai kare da wanda ka ba shi da mita ko kai ibani danka in ya kare da mita yana ko danka ko matarka kai kare na kan tantar kare na wata kila alaka su shi dan ta saka to gani zaje kana zaje kuma faran sai ka afka cikin mutunci shi dan kai kace kace ne shi shi kare su ka ga mutane da ka gane kuran to sai da kan kiyaye waɗannan abubuwa sannan na takwas مدونه في كلام تيوز محمد كان في حصول الذكاء أو في كلام أهم ممكن يصير كما بسي لن يجيزا كوكا أي ما ثلاث فاتي جيرا بين كل واحد بذكاء يكذا سيني يتبعون يتبعون يتبعون شوف يمكن كريبا ثمانين هنا وفاتك الله بيتبع يتبع عن يقوم هذا الله suna da kar mutum kuskure wani tunani cewa shi ne ya isa gari ya daina sallah ko da ya daina yiwa ko da ya daina wannan suna ce ko ya kantattu lalatattu waɗanda Allah ya tsire musu babu wanda za a yi tun Allah ya tafakkuri ko wani tunani wani daina sallah ko kuma ya lalata ko kuma ya wani abu makamancin wannan wannan suna ce ta wulakantattun mutane sai haka wanda ya sa kansa cikin ta ko da sani shi ma tsinanni ne cikin tsinanin da Allah ya tsire musu dan ba wanda zai wulakanta umarnin Allah sai ka ce Allah ya tsire mai sannan na goma wato mu fara zuciyar mu aminci na barin yawan inkari shi na na na na goma assalamu min intiqadi shi na goma mu bar intiqadi mu ne mu kudin shi ne inkari yasa da kasancewar almajirin ɗariƙar tijaniya wanda aka lakana masa ɗariƙa ya zama yana da ingantaccen izini daga wanda yake da ingantaccen izini ko da da wafiya ne har zuwa sosu ya shi sa ku san mutuwa da ɗariƙa ka san waye ba ka shi ko waye ba shi shi ko waye ba shi shi ko waye ba shi har zuwa annabi Muhammad sai da idan bala'i ya same ka in ka janyo sunan kamar ka ga ismul azam ba wanda ya san ɗariƙa da kyau yau mun faɗi wannan fa'ida ko ya yi ya miki duk bala'in da ta so ka in ka so ka salaka da riga da ka ambato surayen waɗannan talatin din kana zani wa kafa da abin da kake sai an gama shi ke zai faru to sai da ka wannan shi ne ya tuna ainihin goma sha biyar na goma sha biyu shi ne haɗuwa don yin wazifa kar mutum ya kuskure ya dinga yin wazifa a gida shi kadai da kuma zikirin juma'a kada sai ya zauna a gida ce zai dinga zikirin juma'a shi kadai kowa ya dage ya zama yana kula da shi cikin sani domin ko sharadi in mutum ya fada da sharadi to ya fada daga abin da shi sun mukan milan shari'a bil muqarrara sai da kallon yin cewa waɗannan sharuɗa na riƙa yin wannan wazira ta da ƴan uwa cikin jami'i na riƙa yin zikirin juma'a ta da ƴan uwa cikin jami'i sai dai wanda ya da izini na goma sha uku kada mutum ya kuskure karanta jihar su kamal sai da tsarki tsarki kuma na ruwa ba da sunama ba kada mutum ya kuskure karanta jihar su kamal sai da tsarki tsarki kuma na ruwa sannan kai mutum ya karanta ta akan mota ko akan mashin ko akan keke ko kuma yana tafi na karantawa daga inda ka taho ka fara zai sautin wazifa a zauriyarsu daga nan ne za ka ce Allah ne ne ne kan aka karrama ile kan kiratu da kiratu da zai tijani ki da aba ikiratu da zai tijani ki in tisalin bi amrin lahi wa sunnati rasulillah wa tibaan bi kulli maqsud sai bi abul abbas tijani shi kenan daga nan za ka fara bi daga inda ka bi amma dan da jawar ka kamar ita jawara dole sai an zauna saboda abin da yake sakkowa nata ya fi karfin a karanta a tsaye in ba ka karanta a jirgi to mala'iku za su yi ma ladabi za su tsakko da jirgin kafa kuma ka san irin ladabin su sai su je su kai in ke nan ta ja waɗanda suke ciki ya kuma wanda ke wanda wanda ke kan mashin ko nan sai da ka zauna kar kuma mutum bai ce an yi na sha karanta ba abin da ya faru to wata kila a baɗin aka taɓa kan ka sani gara a taɓa ka a zahiri ya Allah martaba ka aka sauko aka sauko ne ka ga gara a sauko da zahirin da kana kai mutum ce ayi na fara karanta ba wani matsala sai da mun shi kai kula da aini ka ganci a bari ka bari kai to wannan shi ne sharadi na goma sha uku sannan sharadi na goma sha hudu shi kuma ɗan uwa barin yanke zumunci tsakaninka da ɗan uwa musulmi kar ka sa'a wannan ba ɗan ɗari gane wannan ba ka zaɓi wannan ba ka ba a ruwan sai su gane wannan kai ka faɗa ka kiyaye alfarman musulmi ba ki ɗaya sai da al-muslimu akwai musulmi musulmi kan yawan musulmi ne musamman kuma ɗan ɗan ka inda muka tuya ne kar ka kuskura ka yanke zumunci tsakaninka da su ka zama da'irin kana sada zumunci tsakaninka da su. to sannan na goma sha na goma sha biyar barin yana kanta wurdi kamar lokacin wurdi mutum ya sallar asibari kare ce ba zai ya aiki sai a bar sai kola asar san da aka yi sallar asibari idan ka yi azkar tarbiyyar ana idar da sallar asibari abinda ake so kar ka canza zama zaman da kai wata ruwa ana ce assalamu alaikum to shi kenan sai ka yi a ma'asiratu shi ne alfajiya ta sada da tasbihi din da an yi tasbihi abin da ake so sai ce Allahumma inni nahita an aka karrama ilayka duk ya wata fata da kitabi كما يجب الاسم العظيم مع الخاتم بالذات الامير الذي يوصل للذات الامير اسم يوما الخاتم من كان رسول الله هدية لروح التي الطيب في المباركة الأجلية نيابة عن الكتب المقسمية لدرجة المقسوم مولانا أبي العباس التجاري في كفارة kamun ka canza zama to bayan ka tsare ka gabatar da sunan zafi ka gabatar da sunan ziyara to sai ka gabatar da wurin sahi abin da ake nema ke kar mutum ke sai a zahar ko sai lokaci kasa daga nan ne za ka ga wariji rabbani yana sauka a zuciyarka sai ya hana ka miya ko halaye dan sai ake yi sai ga dan da jawabi dan nan umarnin za ka ga zama tsaf sai dai a jarrabce shi da mutane ba za a jarrabce mutane da shi ba sai dai kullum a fice shi amma ba za a taɓa jiya fice ba to kuma har abada abin da ake so kullum in yarda da kai ake cuta ba ka cuta kuwa tafi alhamdulillah saboda kai da kai ke cuta da a kai ake cuta to haka ake so almajirin shi ya zama kar ka kuskure wani kuka da kai a ce ka taɓa zuciyarsa ko ka ci amanarsa ko ka masa wani abu ka bari kai da amara kuma an amma kai ka yaji sai kuma kana da arzikin da ya wuce a tsaya ana jayayya to ina ganin za mu tsaya na goma sha biyar din nan in mun zo insha Allah juma'a zuwan Allah ya kai to za mu dora daga inda muka tsaya dama mun tashi da sanar da ya kan da ruki farban illa ya kun da ya manta kuma baka zama zan ka ka da yaka tijaniya sun kenan a ce kara bauta ba saboda wani shi ba ta karba sai kuma sai kana wayo da sanni kana hawaliya a gani a ce ka zama nan ne la sunan zuciya ba cuta ba munafiki ba girman kai ba komai ba cuta kuwa to sannan ko ka shiga wadannan sharuɗa da muka fara karantawa wadannan in Allah ya in yi hidima za mu ƙara sa alhamdulillah
dan yana cewa akarar hukumar lawo mutum ne ya ce shehu ya ishe shi ɗariyar shi da sauran shehunai kuma baya zuwa ziyarar su kuma da alamar yana wulakanta sauran ɗan uwa a cikin ɗarika menene hukuncin wannan al'amari
a yan uwa waɗannan abubuwa kusan zamanin da yana fama da su abin da ake so a sani shi tijani shi kaɗai ne shirin ɗabi'a ba shi kaɗai ne shirin ɗabi'a kuma kalifan kaɗai ne shi ne shirin kawo sauran dukkan muƙaddamai ne kalifohin shirin abin da ake so in ka girma masu ka girma da shirin kar mu ce a shi shirin ka ne kawai kowane shirin banza ne kamar yadda zamanin ne yake har suna cewa ma wasu ba'arin mutane sukan zuwa wa ɗan jama'a haka cewa a rabu da kowa kowane shi a rabu da ba su haka idan yurudi ya sa shi ne a zuciya kawai ya ce a wurin sai ke neman madadi ba zai je ziyarar kowa ba ya yi daidai da sharaɗin kar ya zagi kowa kar kuma ya nuna kowa amma ya soke wannan ya zagi wancan ya zagi wancan shehun nasa ma ba zai amfana da shi sai haka ba abin birgiya ne mutum ya zama haka ya zagi wannan ya zagi wannan ba na shi wannan sun da da malaman addini musulunci da kan an an hana a zagi suna a daina zagin malamai tafi da har su kan su musulman ma ya annabi hana zagin to ballan tana kuma a zo da ainihin mukaddaman ka sai kai shi ne ka ne kai shi ne wani biyu kaza ba shi ne wani kaza shi ne wani kaza to ana nan ana nan ana nan zagin su yana lalacewa yana lalacewa in an lura wallahi Allah bai taɓa jarabar masu yin wannan da fati za ka ga rayuwar su a wulakan ta take duk wanda ga Allah ya jarabce su da shiga cikin mutunci ɗan da riga suna kefaya in kan lura da rayuwar su za ka zanta a wulakan ta take haka rayuwar su take sai da ka ba a kula da wannan mun dai su tsaya su jaji kowa ya rike shi ne karshe kuma gina da sauran shi wani sai shi ran ta mu'azzinan da ahli jami'an ya fi wa marhatatu kullu biya kowa shi a girmama ya ce ba wai ke ciwon da kai ba Allah wani muwafaka sannan maganar zariya yan uwa da can jima'a da jima'a da kan